بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da takwas ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allahu ta'ala ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar in ya inganta ishirin da shidda in ya inganta insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na takwas daidai a wannan shekara a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alkur'anin ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu baki ɗaya akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Allah ya tsarkake zuciyoyinmu daga munahici da riya. Jiya mun tsaya a aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan Sura, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, sun ma ba'asnahum لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا الله سبحانه وتعالى yake cewa summa ba'athnahum sai ya tayar da wannan matasan daga kwanan da suke Allah ya ce dan muga a cikin wannan ƙungiyoyin guda biyu a cikin wannan ɓangarorin guda biyu da suka yi saɓani suwane ne ke kan daidai suwane ne suke da gaskiya malumai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sun ma ba'asnahum li na'lama Allah yake ai mun tayar da su dan mu sani muna fahimta ba shi ke nuna cewa ba a'a Allah shi ma bai sani bai sai lokacin da ya tada su ne zai sani ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya rigaye komi muna fahimta kamar yadda 'yan kadariya suke cewa a'a shi ma Allah bai sani ba sai abu ya faru nan wurin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a dan a sani ba shi ba Allah a'a a babi na ba da labari Allah ana cewa to zai gai tsakanin wannan bangarorin guda biyu a ga suwane ne suke daga kan gaskiya suwane ne suke kan daidai muna fahimta amma duk abin da zai faruwa tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta Allah subhanahu wata'ala ya gama tsara shi kuma ya gama sanin shi ba wani abu wanda zai faruwa ba tare da izinin Allah subhanahu wata'ala ba ba wani abu da zai faruwa ba tare da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba, shi yasa a ce, Wala hitu na bishai'in min ilmihi illa bi sha. Ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yana kewaye da komi, Allah ya ce kai ya tsara, ya san duk abin da za a yi cikin wannan duniya tun kahin yayi wannan halittun namu. Muna fahimta ko? Kenan da Allah yake cewa a na alama ba wai yana nihin shi ma Allah bai sani ba. sannan kuma suka ce hallau da Allah ce summa ba'asnahum lina alama da Allah ce summa ba'asnahum shine Allah ya ƙara tabbatar musu da cewa lallai tashin alkiyama gaskiya ne ga wa'anda suke cewa wai ta ya za a yi in mun mutu ha mun koma ƙasa mun zama ƙasa ta cinye naman mu da ƙasusuwan mu ta ya za a tada mu muna fahimta ko to sai Allah ya ba su wannan ƙaramin misalin daga cikin ayoyin Allah shine Allah ya tada da wannan matasan ha dan ya ƙara nuna musu cewa lallai shi Allah kamar yadda Quraisha wannan da suka zo suka tambaye annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai suna kallon da damar su basu yarda da tashi bayan mutuwa ba da wa'ansu da suke korewa to yanzu sai Allah yake bada wannan labarin ga wa'ansu Allah ya sa su kwana na shekara ɗari uku da tara bayan kwanan kuma Allah ya tayar da su. Kamar yadda haka ya faru na Banu Isra'il, da ana wa ya kashe shi wa ya kashe shi da aka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala aka ce annabi Musa ya roƙi Allah ya bayyana wani aka ce sai an nemo shanuwa suka yi ta kwane-kwane, ƙarshe dai ko da suka yanka, sai Allah yake cewa a ɗauki ɓaran naman na shanuwai a bugi mamacin da shi in aka buge shi zai tashi ya ce wane ne ya kashe ni ko da aka buge shi sai ya ce wane ne ya kashe shi sai Allah ya ce to kama haka ne ko da ya gani wannan sai waɗi ya musu Allah ce to kama haka ne muke tayar da matace bayan ya mutu muna fahimta ko kenan kan mu tsinci kan mu cikin wa'anda suke karyatar da cewa babu tashin kiyama ko babu kwanciyar kabari ko Allah bai san me za a yi gobe ba a'a kawai dai sai abin ya faru shi ma Allah yake sani Allah ya tsare mu daga mi daga wannan fitanin wanda jiya mun yi dan yi bayani kan wannan aya muka ce za mu tashi faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah yake cewa Allah ne kadai Allah shi kadai ne zai baka labarin a wannan labarin na gaskiya yadda yake in ba Allah ba ba wanda zai gaya ma haƙiƙanin abin yadda yake Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ya ce wasu 'yan matasa ne wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa zidnahum huda Allah ya ce sai muka ƙara musu imani wa rabatna ala qulubihim Allah ya ce sai muka ɗarme zuciyoyinsu da imani iza qamu lokacin da suka tashi suka ce iza qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasai lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu taba kiran wani abun bauta da sunan Allah ba bayan wannan ubangijin namu laqad kulna idan shatata suka ce ha in ko muka ga haka bayan mun gano cewa ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah to babu shakka mun yi kirkirar babban ƙarya mun yi abu wanda yake mun sauka daga saman ka hanya to yanzu dai Allah subhanahu wata'ala zai fara ba da labarin wannan matasa muna fahimta ai shine Allah yake cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq yanzu dai aka shiga cikin shirin muna fahimta da Allah yace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq malumai suka ce an yi ta maganganu daban-daban tun daga su yahudawan amma wa'anda ba su ba kan hakikanin labarin wannan matasan yadda yake ha ya yake kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne amma sai Allah ce shine zai bada labari suka ce ai tunda Allah subhanahu wataala ce naba'ahum bil haqq a tsari a ƙa'ida na larabci in ka ji an yi amfani da kalma na naba ana nihin to babban labari za a baka kame da Allah subhanahu wata'ala ke cewa amma ya tasa'alun sai ce mi anin naba'il azim wani abu ne Allah ce allazihum fihi mukhtalifuna ha suna tambaya kan mi suke tambaya ce Allah ce anin naba'il azim ha kan wani al'amari wanda yake mai girma to shine Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu ne zamu baka haƙiƙanin labarin yadda yake wannan yana ƙara tabbatar mana cewa da mi mu rinka maida al'amurka mu zuwa ga Allah subhanahu wataala baki daya matakar muna son mimi matakar muna son mi daidai kuma matakar muna son mi daidai shine Abdurrahman Sa'adi yake cewa wa anna Allah yaqussaha ala nabihi bil haqqi wa sidq ai Allah subhanahu wa ta'ala zai ba annan Muhammad sallam labarin la haƙiƙanin labarin yadda yake kuma labari na gaskiya muna fahimta sannan akwai wasu daga cikin masu cewa a'a ai kisoshin labari kisoshin alqur'ani ana kawo su ne kawai ku saurara da kyau ku ji wai wasu kisoshin na alqur'ani ana kawo su ne kawai da a dauki izina a'a duk isar da ka ji Allah ya ba da labarinta a cikin alkur'ani to ta faru muna fahimta sannan kuma akwai darussa da yawa da kai in ka karanta kisar za ka ɗauka ba kawai ba ne ba kawai haka ba ne ba irin yadda ake shirya gatana a'a duk abin da ka ji Allah su yasa muna da haswatul ƙasas ko wadda ta tara labarai na abin da ya shahi annabawan da suka zo kafin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ai Allah yake ce mu annabi zamu baka hakikanin labari yace wani labari allazi ma fihi shakkun wala shubha labari wanda babu wata shakka a cikin shi kuma babu wani shubha da zai shigowa a cikin labarin muna fahimta saboda ilimin Allah ya riga yi komi a mu ne za a rinka samun shakka amma shi Allah babu shakka cikin abin da yake ba labari da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya hi kusanci da kai saman kan jijiyar wannan taka ta wuya wani yana izgili saman kan jijiya saman kan jijiya wani irin jijiya aske ba wannan bane wannan yana yi shi kai ba shawara haka ana karatu ka tsaida ko ba a masa wannan in ba wannan ba yi samsam to adiba a gani ya dauka mutum da Allah ya ce ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shi ne zai ba shi haƙiƙanin labari shi ne zai gaya mishi tabbacin abin da ya faru labari wanda yake mi babu shakka sai Allah ya ce innahum fityatun su in ai wasu matasa ne shi ne ce ai yadullu dalika ala annahum duna ashar wannan yana nihin wannan matasan musu ma kai su goma ba kamar da zamu zawa mu ji adadin su su nawa ne mi wannan matasan suka suka ce amanu innahum fityatun amanu ai wasu matasa ne wanda suka yi mi yace amanu billahi wahdahu la sharika la sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala shine abun bauta bisa cancanta da gaskiya shi kadai yace duna qaulahum duna qaumihim sabanin mutanansu mutanansu sun kasance suna bautar wasu abubuwa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala su kuma sun fahimci cewa ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah yake cewa innahum fityatul amanu su din wasu matasa ne wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta ko ayyamin mun yi magana kan matasa yace innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah yace sun yi imani sai Allah ya ƙara musu imani doriya akan imanin da suka yi doriya akan imanin da suka yi ada shine nan mamala yake cewa bayan wannan imani da suka yi da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ce sai ya ƙara musu imani akan wannan imanin da suka yi shine ce ai zadahumullahu minal huda sai Allah ya ƙara musu mi shari'a wanda menene shari'a sai ce allazi huwa ilmun nafi wal amalu salih abinda ake ce mai shari'a ce shine sai Allah ya ƙara musu ilimi wani ilimi ilimi na yaqini su ƙara yarda da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya saiwa sai Allah subhanahu wata'ala da kuma aiki na ƙwarai wani aiki shine suka maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to ashe kun ga kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana Allah ya ce wanda suka yi kokari muna fahimta kai kokari ka dage kan neman shari'a ka dage kan bauta Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimake ka yi maka agaji muna fahimta ka dauki misali annabi Ibrahim kalla dai da Allah ya koro kisa annabi Ibrahim kan yana neman shari'a ko ya ga rana ya ga wata ƙarshe dai sai ce Allah in fa baka shiryar da ni ba zan iya shiga wani hanya can ya ce wata ya komo ce tarbabu rana ya yi ta kame-kame kan yana neman shirya amma ƙarshe sai Allah ya yi sai Allah ya datar da shi akan cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai shi yasa Allah yake cewa wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ai Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi ibrahim jarrabobi masu tarin yawa kuma duka annabi ibrahim ya cinye wannan jarrabawai shi yasa wani wuri Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah annabi ibrahim shi kadai wata al'umma ne muna fahimta wanda suke masu jagoranci a kan lamari na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Ibrahim kullum yana neman mi zai ƙara mishi ya ƙini dangance da Allah. Kaliba lokacin da yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta ko ya Allah ina son ka ƙara min yaƙini kan ya ne zaka tada matacce. Allah ya ce a walam tu'min annabi Ibrahim baka yi imani bane Allah zai tada matacce bayan ya mutu ya ce qala bala a na yi imani. walakin ya tsuma inna kalbi sai dai ina son zuciyata ta ƙara nutsuwa da cewa Allah ne kaɗai yake da ikon ya tada mutum bayan ya mutu. Muna fahimta, sai Allah ya ce mashi to ka je ka ɗauki tsuntsaye. Bayan ka ɗauki tsuntsaye, an kashe tsuntsayen a cakuɗe duka da naman da gashin ka ɗauki kan guda. Sun madu a hunna ko? sannan ka kira kawai ka kira za ka gani gashin can naman can tsokacin yana tasowa yana haladuwa ta koma da ranta kama a ce ka kama kaji da da tantabaru ka haɗe ka yanke ka cakuɗe naman nasu sai ka rike kan tantabara guda ka kira sai ka ga naman can gashin can ka sa robobi daban-daban kaga wancan yana tasowa daga can wancan yana tasowa wancan yana tasowa wancan yana tasowa ta taso ta game kamar yadda take annabi ibrahim kenan Allah ya ce wa alam ka sani annallaha ala kulli shay'in qadir shi Allah fa da kake gani mai iko ne akan komi a in ka ji kana shakka to ka yawaita kalmar shahada ka yawaita neman taimakon Allah in ka ji shakka tana son ta alme ka wata rana sai ka ji kawai shedan ya bugo ma zuciya wai anya ko wai in aka mutunnan wai baka wai yanzu a ce tun farkon duniyar nan ha ko ba haka nan bane ba sai kai kana ga kowa addu'a yake anya mu ba mu kama wata hanya ko ko ba haka nan bane ba to duka shedan ne annan Muhammad sallallahu ya karantar da addu'o'in da mutun zai lokacin da ya tsinci kanshi cikin irin wannan abubuwan to kaji wa annabi Ibrahim da kanshi za mu zo mu ƙara cin karo da irin wannan kisoshin na annabi Ibrahim Allah ya ce sai ya ƙara musu imani almuhim shine in ka dage kan shari'a ko kana yi da gaske to sai Allah ya taimake ka muna fahimta amma in daman kana yi ne muna hici ana bara ana karuwa ko ba haka nan bane ba to Allah ya san me ke da kai cikin zuciyarka ke ce wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari wanda suka dage akan lamarin Allah sai Allah ya ce lanahdiyannahum sublana za mu dora su kan hanyar mu kamar da Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi Muhammad sallam ko eh wala tattabi'u subula ko fatafarraqa bikum an sabili kakubu wasu kanana hanyoyi wanda ba manzo Allah ya zo da su ba sai su rarraba kanunku to in kai ka dage kana neman shiriya sai Allah ya dora ka kan wannan shiriye mu ƙara ba da misali malumai suka ce Umar lokacin da ake jahiliyar nan su ko jahiliyar da suke sun ɗauka da gaske ne kun gane akwai 'yan iska wanda iskancin da suke zuciya buɗe suke yi shi kun sayin kun gane ba shi iya abin da ya fahimta kenan an gane to yanzu lokacin da wa'azi ya zo mishi cewa wannan abun babu kyau Allah ya nihe shi da shirya ko to ya bar wannan abin kenan kuma ya kama gaskiya akwai wanda yana bid'a akwai wanda yana bibiyar bokaye amma duk bai san babu kyau ba yana wa cikin wani mugun daji ko yana rayuwa a wasu yankuna akwai wanda yana kiristanci yana kiristanci ne a matsayin kiristanci shine abu na gaskiya a wurin shi to lokacin da gaskiya ta zo mai sai ka ga yayi wace da wancan to wanda yake da zuciya buɗe kenan amma wanda da mummuna hicci ya ba gaba ko gaskiyar ta zo baya ganin ta duk abin da ka zo mai ya zo ma da shubuha duk kokarin da zaka yi ka kusanta mishi sai ya kama wasu dawilat wanda zaka dai barin shi akan wannan mugun tunanin nashi da ya gada tun wanda shedan ya gada ma uwayen shi da kakannin shi kalli Umar su a lokacin suna faɗa da manzo Allah suna kallon wannan abin da suke kan shi daidai ne manzo Allah da kan shi ya addu'a Allah ya shirye wani cikinsu. Kaji ka karanta labari, ka ji ya ne musulmta Umar take. Za ka gane ilallai su a lokacin abinda suke yi, abinda suka fahimta kenan wannan shegantaka ita ce daidai. To shi yasa duk wanda ke wani abin ce shi na buɗe, in Allah ya ne shi da shirya in aka mai wa'azi sai ka ga ya gyara amfanin wa'azi kenan daman fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina to sai Allah yake yana ƙara imani akan imani kamar yadda akwai ayoyi da dama wanda suke bayanin wannan sabanin murji'awa murji'awa sune suke cewa wai imani kawai abu ne wanda yake in dai ka ce kai kayi shi mun gane to ba magana imani yana ƙaruwa yana raguwa da haka in dai ka ce ka yi imani to duk iskancin da ka yi ko ko da ba da gaske ba kake azince ka sai ka shiga aljanna ɗan iska ne wa kana Allah mun gane su kuma khawarijawa a wurinsu kuma imani saɓa Allah yana kore mutum imani kamar yanzu wanda suke da aƙida na boko haram su yanzu a wurinsu in dai kai musulmi ne in kana shan giya ko kana zina ko kana wasu laihika haka to kai ba mai imani ba ne ba jininka ya halitta aƙida na ahalin sunna fa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa da mai imani yake ƙaruwa da ayyukan da'a kai da kanka in ka ji wata aya an karanta an rera an rera sai ka ji kamar a ce jihadi ya taho duk haɗa ku ko ba haka nan ba ne ba wata rana kuma kai da kanka in ka shiga wata hayaniya ka ce an yayin muka mutuna akwai hitako imani kenan yana karuwa yana raguwa an shi yasa Umar al-Ansari da Allah ya sabkar da sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arda haka abu yace ya rasulullah wai ya za'i mutun ya samu wannan aljanna imani ya taso annabi yace bakin wannan aljanna shine bakinka da rayuwarka yana cin dabino ya kasa haƙura ya cinye dabino guda ɓare guda ya ci kawai ya wurgin da ɓare ya shiga hilin yaƙi aka kashe shi imani kenan ai shi yasa sabu ya rasulullah to anya muna hitiwa ya same mu ya aka ce to in muka zo gabanka ana wa'azi sai mu ji tsora Allah ya kama ba amma daga mun je gida an fara wasa da mata da dariya shikenan sai a manta ce to ai da yadda kuke anan in kun je can haka kuke da mala'iku sarin asabkawa kuna gaisa saboda imani akwai wani in aka mai wa'azi in wa'azi ya ratsa shi ko wallahi zai iya tuɓe kayan jikin shi ba da sadaka akwai kuma wanda in ƙur'anin za a samkewa a kuma samkewa ce yan maulani ko ina sahabin da aka saukar da manzan lazi yi ƙwazullah ƙaran hasana ko ya ɗauki gidan shi da gonar shi su kaɗai ya mallaka da Allah ya ce wa zai ba Allah ramce-ramce mai kyau ranar lahira Allah biya shi yana cikin gida ya ce ma manzo Allah duk duniya ai gonan nan ce tana da ƴaƴan itace kuma nan gidan shi yake ciki yace da haka gata ya ba Allah ranar lahira manzon Allah ina son ni ma Allah ya bani aljanna yazo ya ce ma iyalan shi su yi taushi ya sai da gida lahiya kaza kaza ce ya ce ki ya akai ce wallahi Allah ya saukar da aya ana neman taimako addini ni kuma na bada ta tace lallai kai babban ciniki amma ba wannan yanzu ta za a shiri ne a kama ko ba haka nan ba eh Allah ya kammala albani ce ba an ce abubakar ya tattare dukiyar shi ba da aya ta sanko a bada taimako a ta jihadi abubakar me yayi dukiyar gidan shi kakaf ya tattare kaf ya tattare ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce gata attahi ai jihadi a daga kalma Allah Abubakar ni ka baro gidanka a lokacin shi Abubakar bai sani ba Umar yana can yana cewa shi sai ya wuce Abubakar aikin alheri ba dai an nemi taimako ba yau sai ya yi Abubakar shi bai wasa ne ba Abubakar ya ji ya tattaro duke gidan kaf ya bada Annabi ya ce Abubakar ni ka baro ma iyalanka ya ce mun bar musu Allah da manzon shi kawai aiko ba su kumiya wallahi ba su kumiya sai ga Umar shi kuma Umar da ya zo sai ya je dukiyar gidan shi ya raba ta biyu ya kawo rabi kai fa Umar ya ce ya Rasulullah dukiya an raba biyu an ba Allah rabi rabi an baro ma iyalai manzo Allah ya ce to Allah ya sa albarka cikin wanda ka kawo da wanda ka bar ma iyalanka Umar da kanshi ya ce Abubakar ka hi karhi na shi ne ce to ku yanzu ba kun ce dawa kuke ta salafiya ba irin ta sabakar da umar ba da gaske ba yake hawa sai mana sai kaga wani mikuran masallaci in ya ida malamin da ya ida wa'azin zai buga wata mota mai zahi ya hita cikin ta wai a mikuran zai ce jama'a ana neman taimako a sai mikuro kuma shi aljihun shi akwai kuɗin da za su iya sai mikuran nan biyu ko uku banda wanda ya aje banki banda na shago ko na biro ce aka yi da kaga haka ai ba da gaske ba ake a ba da gaske ba ake yesu sa abubakar ba su ne malaman ba koko to da yake kasa yanzu ko taimako shi yanzu ana neman taimako sai su ga su ban da su kan ladar tayyawa ko shi ne mala yake to in so kake kai da awar da gaske ya ce kana cikin gida ana bukatar makaranta sai ka hito ka ce ka ba da gidan tunda makaranta ake bukata ko masallaci kai ka hita ka kama haya ce yanzu a turo masu cinanin tsohi daga ƙauye a ce lahiya ai izala asiri suka ma kana cikin gidanka ya Allah ya rufa ma asiri bari ga muku wani abu wallahi mu kyautata ma Allah zato bane ba ba ba wanda ya taɓa ba Allah ya wulakanta babu shi wallahi in kana so yanzu nan in an tashi ko gobe in Allah ya kai muna rai ka yi sadaka da ya ƙini wallahi wallahi sai Allah ya baka wanda ta hita tun duniya kafin lahira wallahi kai da ya ƙini ka gani amma in ka san zuce ka to kana gani wannan milfara ita kaɗai ce kai ba da zai ba da sansan wanda sai jami'a ko ba haka wani ba wallahi kai da ya ƙini ka ga iko Allah akwai ta rana a yi karatu haka shi wata ce ita ranar nan ta tsinci kanta cikin wani hali wata ta zo tana da turasan san kanta wata ta nemi taimako ta ba ta ta yi gyara ko buɗe baki ta ce sai ta ɗauki wannan turasan in ta ba ta ta riƙe san kanta fara'in tana zamna ita ma lokacin shan ruwa ya taho tana ta nazarin to ta ce kawai ta mai da al'amarinta ga Allah kahin shan ruwa aka kira ta aka ce ga waje ka ishirin na aiko mata ita mata sai kayan buɗe baki kaɗan kenan sauran suna baya Allah ne ha ha ba bala ne kake sa koko wallahi ba wasa ba Allah duk muna da shakka ne kai da gaske ka gani wallahi Allah sai ya ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce har abada sadaka ba za ta taba rage dukiya ba to yanzu addinin namu yau daga an kawo kisana ana neman taimako sai kaga wani dan iskanci hadala bi siyasa kuma yana dala 100 cikin aljiwa a shigantaka ce mana to da mi za a yanzu da dala biyu ana neman taimako addini ko da mutum ishirin suka ba da dala biyu wacce ciya ce mi za a daita lan tanalu birra hatta tunshiqu mimma tu wallahi da a ce sahabban nan haka suka rike addini ai da bai kawo nan ba sallahu usman da annabi ya ce ai miƙe yana neman taimako ya tashi ya zuba dukiya annabi ya ƙara usman ya tashi ya ƙara wasu kayan an yi ciniki an ba da riba aka zuba mu addinin Allah annabi da kanshi yace sai da naji kumiya in miƙe in ƙara tashi in nemi wannan taimakon dan na sai in na tashi Usman sai ya ƙara shine annabi yace Usman kai daga yau aljanna garanti ba wani abu da za kai ba wani laifi da za ka yi aikin da kai da kai na alheri yawa to mu yanzu mu muke da bayan sallah sallan ma ya muke yin ta ko ba haka nan bane ba inda ake sallah wannan tarawihin ce shi ma mutane so suke su je inda za a minti biyu minti kan ma kai mana da minti biyu minti uku kawai ka sai kai ta harkokin ka aljanna ta mai rabuci in ji kuko amma mu musa aljanna ta wanda ya aiki ce duk wanda ka yana aljanna ta mai rabuci da kile shige ta kwanai da gaske ɗan aljanna suna shiga sai Allah ya ce musu inna hadha kana lakum jazaa'a sakamakon ku ne sakamako da rabo ake zamu sakamako in baka gane ba sai Allah ya ce wa kana sa'ayukum mashkura Allah yana maraba da aikin da kuka yi mala ana sayan aljanna da kuɗi in Allah ya baka kuɗi ka dage bil haqqi ka nemi aljanna da ita nan maradi na sha bada misalin wanga Alhaji Jingile Allah ya kai shi kai yanzu ka kalla ina ire-iren shi masu kuɗi suke wallahi duk an mance da su ko ba haka nan bane ba amma yanzu wancan tamkeken masallacin da yi ganin ka nan da shekara nawa za a mancewa da wancan masallacin kuma a lokaci in ana zana masu kuɗi shi an ma kawo shi akwai wanda sun dama shi sun shanyi amma yanzu kaga duk sun mutu an bar labarin su mu yanzu daga an zo an ga wani mai kuɗi nan bamu sani ba sai in latijana sai a ce a oke ji kan wane ne ka Allahu akbar aika kai shi bubu ma san shi ba ko ko ba haka nan bane ba to shi yasa wallahi kai ma damar da Allah ya baka kai wallahi za ta zo ta wuce ko ka tafi ka bar kudin ko kudin su tai su barka garanti ne daga kashi harka addini kana shawara shedan ne idan gaske daure zuciyarka kai kawai daga kai lokacin kai karhin shi kuma annabi yace a kullun Allah yana sabkar da mala'iku guda biyu mala'ika guda yana addu'a ya Allah duk mai badawa ka kara mai to kai addu'an mala'iku ka karɓaɓɓa ce ya Allah duk wanda bai badawa ka sabkar da asara a cikin dukiyar shi shi sa annabi ce mu bilal in kana iya ka mutu ba ko dala in ya samu jikka goma yana buƙatar jikka sai ya kashe jikka tara sai ya bada an ya ce haba malam shi bai iya bada jikka tara tunda wancan goma wayan shi aka yi wayan shi ne ba shi ta kuma aka nan ba ne ba wani ya ce malam magana na abarta ci gaba da karatu ko ba haka ba to Allah yana ƙara imani ga wanda ya nemi Allah ya yi ya ƙara mashi ga wanda ya kama hanya kenan shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa rabatna ala qulubihim ha Allah ce sai muka ɗarme zuciyoyinsu yaya sai yake cewa aisabarnahum wa sabatnahum sai muka ɗarme zuciyoyinsu da haƙuri kuma sai muka tabbatar da su akan mi akan cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah muna fahimta ko izqamu yayin da suka tashi suka ce mi rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasai ha a lokacin da sarki ya kira su cewa dole sai sun bar bauta Allah sai sun zo sun koma bauta abinda uwayensu da kakanninsu suke yi ha to sai suka bayan nan sai suka dawo da kutai yasu yasu suna tattaunawa ai dai ka ganin sun yi ƙarfin hali sun ce ubangijinsu shi ne ubangijin sammai da ƙasai mu kuma yanzu akwai wanda kunye ya bayyana shi musulmi ma yake ko ba haka ba ne balle ya bayyana shi mai imani ne musulmcin ma kunya kake shi daga an shige wuta kuna sai ka daina ta gaisa da 'yan mata ko ko ba haka ba ne ba wai shi yanzu bai iya bayyana cewa in ta ba shi hannu ta a ni addini na ya hana ni in gaisa da mace koko wallahi kamaran ce kuma farske ina cikin mutane ban so in bata kumiya Allah zai baka kumiya ai dai kai baka bata ba ko to kai Allah zai baka kauyanci ne ba kwarai da gaske ta kai kai ka ba mu kumiya inda na sa haka kina ja ka mutai mun zo cikin kadir wai a ba kadir na yan jihar na muke kenan kwarai da gaske akwai da dama mana ai ba daidai bane ba ko ba haka nan bane ba a in mutun ya zo wurinka akwai wanda cikin biran shi in ka je ka bubuga kace assalamu alaikum zai kallon ga wani can daga kauye ya zo ko ba haka nan ba amma ya yi san ka fara bonjour bonsoir yaran uwan shi da uban shi ko ba haka ba ka san shi ubai da zai mutuwa wasiya ma da turanci ya mishi shi yasa in ka zo in ba shi ba kamar bai ganewa yi a ma'aikatanmu in kace kai salama azumi ake kallon ka kallon da ake ga wani ba gidaje nan kawai ko ko ba haka ba a amma an yi sa a zo a ji kana turanci to lokacin nan ne za a kallon wane ya waye kaga aiko mu duka mun zama kauyawa in dai yare shine wayewa ai mun zama kauyawa ko ko ba haka nan bane to ya kamata mu rinka kishin addinin mu ka dai ga matasan nan a halin da suke ciki a ce jiggari an kahurce ma Allah su ba su kai su goma ba amma su ce su ba su bautar wani abu sai Allah suka ce ai ubangijinsu shine ubangijin sammai da ƙasai ha sai mi sai suka ce ai ubangijinsu shine allazi khalaqana wa razaqana suka ce ubangijin mu shine ya halice mu kuma shi kadai ne yake azurtawa shine ke juya al'amurka mu gaba daya shine ya halitta sammai da kasai da sauran wasu halittu manyan su da kanana dan haka wa'ancan abubuwan bautar da kuke bauta ma bokaye da yan bori da wasu gumaka ai ba su halicci komi ba kuma ba su azurta kowa kuma ba su talautar da kowa kuma ba su cutar da kowa kuma ba su kashe kowa kuma ba su rayar da kowa kuma ba su haka wanda ya mutu ba su isa su yi ba ba su isa su raya shi ba amma shi Allah shi kadai ya isa shi kadai yake da iko akan wannan to kaga yanzu da Allah in ka samu wannan tauhidin ka dai ba ka zauna lafiya ba ka yarda kawai Allah ne mai iko akan komi annabi Ibrahim muku ji Allah yana ba da labarin wani karamin shedani da ya ja da shi ba ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربي أنا أعطاه الله الملك إذا قال إبراهيم ربي الذي يهي ويميت شماتي أنا أهي ويميت wai annabi ibrahim ya miƙe na wa'azi ya ce Allah kadai ke rayawa Allah kadai ke kashewa shi Allah ya bashi mulki sai ce hanni ma ina rayawa ina kashewa sai aka gani ya kashe wancan yake kai ta ina raya ka annabi ibrahim ce a haka ne karatu yake zai ce to fa inna Allah ya ati bi shams min al-mashriq fa asbiha min al-maghrib to shi Allah ya hito da rana daga gabas kai hito da ita daga yamma a kwanakin ta abibi a wani radio ne ko a ta namance ina ne ake ba labari wai bokaye sun kawo turwasan aljannu sun kawo turwasan mil koko na ci wanda abin kuma ya haina koko bokaye ne wai aljannu kai kaga ai kashi ya kamata a basu aljannun mana to duk wani takadari akwai wanda daman shi kallon da yake baki shi ke ci to kuma shi ma sai ka bi shi da bakin da bawa Allah nan da wanda wai yaro ke kuka kun san akwai wanda su komi na annabi sai sai izgili cikin shi wa yaro ne yake kuka yaron na ta kuka ki shiru ana nan ga wani nan cike wani sai ce kun ga kuwa izalan nan geman nan naku har yara tsoro kuke ba su kawo shi ko da ya amshi yaron sai yaron ya shiru sai ce ka gani ko tsoro kuke ba shi da geman nan sai ce ka san me yasa ya shiru bi ba ke uwar shi ce ta amshe shi ai shi baki gare shi ko a ai huskar tashi shi ba ta da bambanci da taɓuwar shi tunda to akwai wanda shi ba aya ba hadisi ba yake bukata yanzu wannan da yace yana rayawa yana kashewa wani dalili zaka ba shi yarda cewa Allah kaɗai ke rayawa ke kashewa sai ce a'a to ni annabi Ibrahim ce Allah na shi ya hito da rana daga gabas kai hito da ita daga yamma Allah ya ce fa wuyitan da zai kafa Allah ya kunyatar da shi ya ishe ya zo da ita daga yamma a to mu ƙara ma Allah ya ƙini mu ƙara yarda da cewa shi kaɗai ne mai iko kalla hallo annabi Ibrahim da Allah ya ce ya je ya aje matar shi da ɗan shi a cikin sahara babu ci babu sha kai wannan hadisi yanzu dan boko ai bai yarda da shi cewa zai na haba mala cikin sahara ce no c'est pas possible ko san me yasa sai ba possible bai sa Allah ba Allah ce ka je ka kai ta cikin sahara da ita da dan kuma kakka juya ka tai kawai ka bar su Annabi Ibrahim ya je ya aje zamu zo mu shi nan gaba kadan inda inda su matasan suke cewa ha'ula ya qawmina takhazu min dunillah laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin annabi ibrahim adadin shekaru ma da yana adda kahin Allah ya bashi dan yanzu da ya aishe matan nan da dan ku saurara da kyau kuji sai matar ta ce lahiya ka kawo mu nan bai muta magana ba Allah ya ce ka kawo mu sai gyaɗa mu ta kai ta ce tunda ko Allah ya ce ka kawo mu Allah ba zai kumyatar da mu ba muna fahimta ta ce tun da Allah subhanahu wa ta'ala ce ka kawo mu Allah ko ba zai kumyatar da mu ba ita ma ta yi mita yarda da Allah daga ita sai jariri cikin sahara haka ta rinka kewaye tana kallon ina za ta samu ruwa wanda za ta ba yaranta lokacin ta rinka taka dutsen na na safa da murwa tana leƙawa ta ga ina za ta samun wani abu da za ta yi a cikin sahara fa a nan inda yarin ki wasa Allah ya zo da zanzam sai ga ruwa a su mala Allah ne fa shi ne ya halitta annabi adam ba uwa ba uba ya halitta annabi isa da, da, da uwa ba uba to arzuta mutum zai mai wahala ana nan kawai ko da yaro sai ga ruwan zanzam ikon Allah ruwa sun zo ruwa sun zo sai mutane suka rinka mataya suna tsayawa nan suna ba ana ba su ruwa suna ba da guziri nan wannan dai asalin ruwan zanzam ne to duka ganewa ba wayanka bane da dubara kake tahiyar da kai wallahi duk sai ka gama tsarin sai Allah ya rushe ko ba haka nan bane ba sai ka ga mutum yana ta asusu so yake sai ya sayi hili ko so yake sai ya yi aure sai kudin sun kai yana sai tara san family sai sun kusa kai katsan wani abu yana jin kamshi ya fara iza su yanzu insha Allah naza sai Allah ya koyo wani abu in jaraba ta zo ma da kyau shi ne uban kai faɗi lishin lafiya ka aika kuɗi in ta zo da kyau kenan in ba ta zo da kyau ba ha wallahi shi balawa biyu dare ya saci shikenan amma in ka maida al'amarinka ga Allah sai ya azarta ka ta ne ta inda baka yi tsammani ba to kun ga sai suka tabbatar da ni wannan tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin samai da kasai suka ce lallal uwa min dunihi ilaha ai mu ba za mu taba kiran wani ba ba za mu taba bautan wani ba wanda ba shi ba kowa ya shigo ciki duk wani da ka sani ko ma wane ne shi ya shigo ciki ba za a kiran shi ba ya shiga matsala ya kawo agaji ko ya kawo taimako ba za a roƙe shi ya yi damuwa ba Allah kaɗai ake roƙo suka ce da haka mu Allah kaɗai za mu roƙo duk ya biya mana buƙatunmu kuma ya yaye mana abin da ke damu mu saboda haka shi ne kawai cancance mu roƙa mishi ba kowa ba suka ce da ƙadƙulna idan shafafa a in suka yi haka bayan ilimi ya zo musu na cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya to babu shakka ko sun kama hanyar da ba ta bullewa sun kirkiri ƙarya wadda take mai girma kai yanzu kai da kanka ka san ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah to in ka kama wata hanya ai kai da kanka ka san ƙarya ce kai ko ba haka nan bane ba kai da kanka ka san ka kama wata hanya da ba ta bullewa sai ka ga mutum rayuwa hannun Allah ana kalla akwai wani babban specialist wanda in ya zo ya taba shi shi kenan yana taba shi sai ya mutu ba shi kenan ba sai ka ji an ce wancan specialist ne bangaren kaza sai ciwon ya kasa babansu nawa ka gani a ce shi bangaren kaza nan ne kuma haka yana kallo ciwon nan ya kashe uban shi Allah ne kawai shi yasa kaga masu hankalin cikin likitoci in suka yi da sai su ce Allah ya kawo sauki saboda mi sun san saukin ba a bakin su ba ko a maganin da suke rubutawa yake sauki a hannun Allah yake muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya dora muka hanya wanda yake shine na daidai yanzu bayan an hito daga wani sarki sun koma Yesu Yesu suna tattaunawa sai suke cewa haula'i qaumin attakhadhu min dunillahi aliha to wai su wa'ancan mutanen namu wa'ancan sauran dangin namu da suka riki wani abun bauta kuma bayan Allah fa laula ya atuna alaihim bi sultanin bayin dan mi ba su zo muna da wani dalili gyararre tankadadde wanda ke nuna mana cewa lalle su ma wa'ancan bokayan wa'ancan yan borin wa'ancan gumakan sun cancanci a je wurin su a gaya musu matsala su yi maganin ta amma su da kansu sun san babu wani dalili da wa'ancan za su ba su kan cewa akwai wani wanda ya cancanci cin bauta da gaskiya wanda ba Allah ba ko akwai wani wanda ya cancanci a roƙe shi wanda ba Allah ba babu amma suna tattaunawa ya su ya su cewa to wai su wa'ancan sun riƙe abun bauta wanda ba Allah ba kuma ba tare da wani dalili ba ha suka ce to faman azlama mimman iftara ala Allah kaliba wa ya yi kowa zama makarici ko wanda ya yi kowa zama makarici shine wanda ya yi kirkiri ƙarya ya yi ya danganta su ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya yi kowa zalunci ke yasa Allah ya ce wal kafiruna humu zalimuna ko ya bunay la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim to suka ce ai babbar ƙarya ce ka ce wai akwai wani wanda ya cancanci bauta wanda ba Allah ba kayi yau ya kai akwai wanda ko sabon biro aka ba shi bai shiga sai ya kira bokan shi ya ce diba mishi ya ko afektan shi aka yi bai tahiya sai ya kira shi to yaya akwai wanda yake ba mu wani labari ya ce suna suna daji akwai wanda wani shabda posta in nasu katon arne ne musulmi ne amma arne ne duk wani mocinsu akwai bokan shi da ke kiran shi na gaya mishi ga mutane nan sun taho da haka ku yi can ko za a kaza ko za a kaza to daga an ce haka ne ya samu labarin nan sai ya ɗauko wata riga ta layu ya sa sai ta ba shi kariya yanzu ranar nan da Allah ya tashi wulaƙantar da shi ya bar rigar tashi cikin mota bokan nashi ya ce mishi ga mutanen nan tahi kahin ya ce mi yana juyawa ya gaya wa mutanen shi ashe har sun kawo gare su sun gama da su mi ya hana daga can in ya isa ya hana su su zo ko ko ba haka nan bane ba a to amma ku kalla wannan ashabul kahf da suka kira Allah kogo suka shiga kuma kogon kusa da gari aka kasa zuwa inda suke kalla annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka maida al'amarin shi da Allah shi da Abubakar kogo suka shiga sai na abubakar ya ce in ka leƙa ga ƙahuwar sunan kana kallo suna neman abubakar da manza Allah an dora makondan kuɗi wanda ya kamo a ce ho yanzu a zo ana neman ka sai ka nemi wani a hudu wani kwanan sharan ka shige ciki mutanen da suke neman ka kana kallon ƙahuwansu ta nan kusa suke zauwa abubakar yana annabi ce kwantar da hankalinka me kake tsammani ga mutum biyu wanda Allah ne na ukunsu ai ba abin da zai samu su kawai ko ba haka nan bane ba to shi yasa yan uwa mu maida al'amarin mu ga Allah haka in kasuwa akwai wanda in ka zo shagon shi layu za ka gani gabas yamma kudu arewa ko ba haka nan bane ba laya in tana magani ta yi makanta mana wai an ce ranar mun ce me ya haɗa laya zawo ko haƙori da laya ko shi ne malam gudunfin ya ce wai ke da kike rataya ma ɗanki laya don haƙori su fito ko don kai zawo ce to ita tunkiya wayan domin ta nata okoko ita tunkiya wacce laya aka kare wacce laya aka ba shi hakorin kalli hakorin kare ba kasan suna cin mutum to wacce laya aka rata ya mishi koko ba haka kawai hushe gantaka ce rishin yarda da Allah wallahi laya shirman banza ne kai mi layan ma shirme ne balle layi amma in kuka rike Allah sai Allah ya kawo muku mi ya kawo muku mahita sai suke tattauna ya su su suke cewa to dan me yasa wa'ancan da suka riki wani abin bauta wanda ba Allah ba dan me ba su zo mana da hujja ba kamar da cikin alkur'ani zaka gani Allah yana kalubalanta kahu yana ce musu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin shine malumai suka ce wannan ke nuna shi tauhidi ana kare shi ne da ilimi ba da hayaniya ba ko da ilimi ake kare tauhidi mu yanzu mun ce Allah kaɗai ya cancanci bauta ba boka ba malamin tsubba ba laya ba ba to kai da kace akwai su kawo dalilinka kuma mu sai mun nuna ma namu kaɗai ne da garanti naka babu garanti sai mun kawo ma dubu wanda ya rada wannan shiga matsala ko ba haka nan bane ba amma har abada ba za ka taɓa samun ba wanda ya maida al'amarin shiga Allah ya wulakanta duk makircin da aka shirya ma in dai ka mai da al'amarinka ga Allah sai Allah ya kwance shi wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makirina sai suna ci gaba da tattauna suke cewa wa in tazaltumuhum wama ya'buduna min dunillah ai wa in tazaltumuhum yayin da suka koma bangare yesu yesu suna cewa to tunda kun kaurace ma mutanen ku wama ya'buduna da abinda suke bauta min dunillahi koma bayan Allah fa'au ilal kahafi yanzu sai mu tafi zuwa ga wancan kogon yanshur lakum rabbukum ubangijin ku zai yalwata muku daga rahamashi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa sannan ya datar da ku kan shari'a akan wannan lamarin naku muna fahimta ai mun ce yanzu ne aka shiga labarin ko da Allah ya fara nahnu naqsu alayka naba'ahum bil haqq yanzu sun ida sun ce dan me wa'ancan bu su kawo ba ha sai suka ce to yanzu dai tun da shawarar kashe mu ake neman rayuwar mu ake don haka mu kama hanya mun kaurace musu da su da abin bauta su tun da su ba Allah suke bauta ma ba su kuma sun ce sai mun bi bokayensu da ƴan borinsu da malaman tsubu mu tai mu shiga wancan kogon mana sai suka tai suka shiga kogon amma da za su shiga ba su yi wani tanadi ba me suka ce yanshur lakum rabbukum ubangijin ubangijinku zai yalwata muku zai ba ku duk abin da kuke bukata suna da yaƙini mun gane ai maganar mu ta dako yaƙini mafi yawancin mu muna da shakka ne ko uwayen mu nada da kuka gani sun yarda da malaman nan yaƙini ne suke da fa yaƙini ne suke da sai ka ce ma malami matsalar ka kaza daga ya ga to kai daman kayar da wai wannan malamin in ya roƙi Allah Allah zai yayi damu sai ya yayi ko kamar bihilatar da ya zo ce ma malam shanuwa ta buce ko malam ya ga bihillaci ne kawai yami nan malam transparent ne malam ya shiga ya zubo ruwa ya zubo tawada ya kulla ya ba bihillaci to suna da yake ne bihillaci yana zuwa kuma sai shanuwa ta dawo ana nan bayan kwana biyu sai ya zo mu malam da ya karama ci a cigaba da addu'a shanu su karu sai malam ya ce ma bihillaci zamna ko da ya zamna sai ya dauko allo da alƙalami da tauda sai bihillaci a malam ayi bulbul bulbul yahi kawai a zubo ruwan da ta wada a kulla yahi in aka tsaya kai rubutun na akwai matsala ni yasa wancan aka yi yaci lokaci yayi ko da zamanin Umar wanda aka mai aihuwa cikin kabari matashi ta aihu a cikin kabari da annabi Ibrahim aka talla shi a cikin wuta ya kira Allah Allah ya kawo mishi mahita annabi Ibrahim sai da yi shekara sama ga tamanin yana roƙon Allah Allah ya bashi da addu'a shi yanzu daga yi sati guda ne to mala al'amarin nan dai ne da muka ce a samu addu'a wallahi muna sai har yanzu da abin ya gagara ya gagaruwa muna yi ya gagaruwa ko ko ba haka nan bane wallahi ba mu da yakini ne wa ma qadarullah haqa qadarihi bi shakka ke da ko cikin zuciyoyinmu sai an kadan kalli annabi ayub shekara wurin sha bakwai yayi yana roƙo Allah annan Muhammad sallallahu kwana arba'in da samun wannan sihirin nashi yana addu'a Allah ya yi mishi yi kuma yanzu daga ya shiga matsala ta sati guda dan yi kwana uku bukata bata biya ba sai ya fara gaba da Allah yana kallon to sallan nan ma shi da zai ci gaba da yi kan lokaci gashi yana ta kira hanki amsa mishi babu haɗuwa babu taɗuwa cikin al'amarin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu an ce saura minti nawa saura minti hudu ai mun ce tambayoyi za a rinka rubuta ne ko za mu tashi kan wannan aya idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kai muna rai shi yasa uwa mu ƙara gyara alaƙar mu da Allah mu sake nutsuwa da cewa Allah mai iko ne akan komi kamar yadda jiya muka ba da labarin uwan Maryam ko kullama da sara alaiha zakariyar mihrab waje da inda ha rizqa ko qalat ya maryamu anna laki haza maryam ina kika samu wannan abu nan yana wahala ina ce wallahi huwa min indillah kawai Allah ne ya kawo mini a ce annabi irin annabi Ibrahim wanda Allah ya zaɓa a matsayin maji daɗi yana shekara tamanin da wani abu yana roƙon Allah Allah ya bashi aihuwa shekara kungulum in ma sai da yana ɗan shekara tamanin ko shekara saba'in Allah ya ce ya je yi makanshi ya je yi makanshi kaciya aka dai ci gaba da adda Allah ya kawo ɗa Allah ya kawo ɗa Allah ya kawo ɗa sannan Allah ya bashi ɗan nawa kuma ɗan ana aihuwar shi aka ce da ɗan da matan ya je can yadda su cikin sahara kai Allah ya jarraba annabi Ibrahim yanzu sai da ɗan ya ƙosa ya kai amfani Allah ya ce ɗan nan naka ka yanka shi maholki ne yawa to maholki annaba gaskiya ne ce ya ɗana wana ga a cikin mawalki ina yanka ka kun san mi ɗan ya ce ya ce baba if almatu umar baba ka aikata umarnin da Allah ya ce kai ka yanka Allahu akbar shi ne Allah ya ce falamma aslama lokacin da ɗan ya yarda a yanka shi uban kuma ya yarda ya yanka kai shekara 80 da wani abu kana adda Allah ya baka ɗa dan kuma kana samun shi an ce ka kai shi can cikin sahara sai da ya kosa sannan a ce kuma ka yanka shi to da yanzu kawai ki jaraba aka ma dan ciwon kai ne sai salar in an jinkirta sai aiki in baka samu wanda kake so ko ba haka nan bane ba shikenan sai kaga mutum yana ta zaji annabi ayub kalli yadda jikin shi ya samu ko ba haka nan bane kalli annabi no kalli annabi musa kalla sahabbai irin wahalar da suka sha abu hurairu ya ce sai da ya kai muna duci zan sa ko in kwanta riran in ana karatu gaban manzo Allah dan ka karatu ya wuce ni sahabbai sun kai inda suke sa duci a cikin su saboda yunwa kai yanzu tsakani da Allah ko yini ka taba yi baka ci ba kan wannan addinin amma kullun ka ce wannan rayuwa sai a hankali saboda rishin gode ma Allah shi ne malam falila ce a nijar fa'arasa wanda zai ce Allah alhamdulillah kowa jaje yake yi duk wanda ka taba to ya aka iya ɗanbarin ne sai a hankali alhamdulillah a to ai Allah bai mun koyi balle mu gode mishi ko ko ba haka nan ba ne bai ba ko bai ba malam bahaushe ce ko da kana bakin kura ka ce alhamdulillah wai shi ne ce to kuran za ta cewa alhamdulillah ko kai kai inda ta kama za ka cewa alhamdulillah abinda muka karanta na daidai Allah ya mana tarayya cikin lara kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya Allah ka sa zaman nan da muke kai sai ga banza ya Allah duk sakamakon da kake bada ga bayinka wanda suka zauna suka karanta ko suka saurara ya Allah ka bamu ba dan halin mu ba ya Allah laihika mu kuma da kurakuran mu Allah ka yahe mana ya Allah dukkanin mu nan muna da bukatoci kuma mun yarda kai kadai ne ke biyan bukata ya Allah ka biya mana ya Allah duk abin da hikari mu bai hikarin ka ba kai ne babu abin da hikarin ka ya Allah kai ne kake azurtar da bawa ta hanyar da bai tsammani ba ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arzikinka ya Allah duk musulmin da ke cikin kunci ko damuwa Allah ka san shi ka san yanayin da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah ka yi gafara ga iyayenmu da malumanmu da sauran al'umman musulmi baki ɗaya wanda suka rasu ya Allah wanda suke rayu kuma ka sa su cika da imani ya Allah in ta mu mutuwa ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a iyalanmu ka sa albarka a karatutukanmu ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a cikin sha'aninmu na rayuwa baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah muna roƙonka ka ruha muna asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah muna roƙonka da mu da shugabannin mu ka dora mu kan abin da kake so ka yarda da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh